عظيم بعد الحمد لله mun gode Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawo da mu yau goma sha hudu ne ha sha hudu ga watan ga watan takwas alif dubu biyu da goma sha shida za mu ci gaba da karatunmu na كتاب الزهد والوسيع تكون شدة هدوء عندي وان لا قوت ba su da zamu yi ba um, yan muje na wallahi na dauka ita za mu jiya ba kai na kira ba na ce ka bani abin gudu da daddare muje na yabo na za mu tashi wasu ko kai kan ma jiya har gol mimi kaje ne sai da na duba na ga mun yi shi har mun yi shi mun yi nunu ma har mun yarda kai kuma kace mai harful mimi za mu tashi gobe to a'udhu billahi minash shaitanir bismillahir rahmanir rahim za mu rera kamar da ka saba qalilul istiqamati bal wa inni qalilul istiqamati bal wa inni
qalilul istiqamati bal wa inni qalilul istiqamati bal wa inni ظلمت النفس في طلب الأمان ظلمت النفس في طلب الأمان ظلمت النفس في طلب الأمان ظلمت النفس في طلب الأمان وأفنيت الحياة ولم أصنها وأمنيت الحياة ولم أكلها وأفنيت الحياة ولم أصنها وأمنيت الحياة ولم أكلها وملت إلى مجامعة الكيان وملت إلى مجامعة الكيان وملت إلى مجامعة القيان وملت إلى مجامعة الكيان ولم أر ما صنعت لدن صبايا ولم سبايا ولم أرى ما يصنع جملة الكبار ولم أر ما صنعت لدن سبايا ولم أرى ما صنع جملة ولم أر ما صنعت لدن سبايا ولم أرى ما صنع جملة وزغت إلى البطالة والتواني وذهبت إلى الرجال والتوالي وزغت إلى البطالة والتواني وذهبت إلى الرجال والتوالي إليه أتوب من ذنبي وجهلي إليك أتوب من ذنبي وجهلي إليه أتوب من ذنبي وجهلي إليك أتوب من ذنبي وجهلي ذنبي كما هو ذنبي كدوبة ركمنا إليه أتوب من ذنبي وجهلي إليك أتوب من ذنبي وجهلي وعمدي ثم قطئي في المعاني وعندي ثم تعيد في المعاني وعمدي ثم خطئي في المعاني وعندي ثم قدري في المعاني وتقصيري وتلبيسي وسفهي وتفكيري وتلبيسي وسبحي وتقصيري وتلبيسي وسفهي وتفكيري وتلبيسي وسبحي وإسرافي وخلعي لل- للعنان وإنتاجي وقلبي للإنان وإسرافي وخلعي للعنان وإنتاجي وقلبي للإنان dama wanda shi kullum littafi da yake zuwa da shi to bai da bai da wayo sosai ga irin ranar yau na zan so ai shi wani littafi kwa ɗaya yake zuwa da shi shikenan to in Allah da yau ba da gangan nayi ba billahi lazi amma wata rana zan da gangan kawai sai in zo kawai kuna tsammanin za a littafi na zai karkata mu kawai shikenan wanda duk shi dama da ten hotel kawai da mai so daukan sun kawai al'ada za ka samu mala littattafan ana je ana aikin banza ne wa manya manyan kalar zarratin khairan yara ɗauko sun lada ne insha Allah a gari ga ranar ta nan ashiru ka zo da naga yawo masha Allah. to a sayyiduna ali ibn al-husayn yace قليل الاستقامة بل وإني ظلمت النفس في طلب الأمان وانا هنا يا شقباب تواضعيني بايا بيت زمن بايا دبك كرنتا يروك الله نيمة يردا a gare shi saboda shi mai yawan zunubi ne mai yawan sabon Allah ne ya wato mai saba Allah ne cikin wato ko kace hauka ko fitsara bijan fitsara qalilul istiqamati yau kuma sai ce lallai ni din nan mai karancin miƙewa ne ko kuma bin hanya ta daidai ne mai wato mai karancin miƙewa ne ni ni ba wato ni ba miƙeƙe ba ne karkacece ne ni in ji shi amma fa ina da karancin bin hanyar daidai kalilul istiqamati istiqama ba shine bin hanya ba madaidaiciya to shi kuma yana da karancin haka din in ji shi dama abin da ake nema kai kenan ka nuna kai ba kowa ba sai Allah daga ka ya nuna kai kowa ne kalilul istiqamati bal bari ma ka ji wa inni ni zalamtu nafsa na riga na cuci kaina na zalunci kaina wannan dai halin bayan Allah ne tunda nabiyullahi yunus ibn matta yace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin to wannan hanya ce ta bayan Allah yace shi fa cikin azzalumai yake annabi yunus fa kaga wannan don yace bal wa inni zalamtu nafsa to karka damu dubi aikinsa dai ba abin da yace ba imma kyakkyawar magana mutum ya liƙa kansa kar ka dubi wannan duk aikinsa dai yana tafiya da maganan eh to haka ne in ko baya tafiya in yana tafiya da maganan zan to nan ma dai ba haka ake so ba ba don kai mai kyau ka zo kai ta shela ai ni bawan Allah ne mu ai in ana neman bayin Allah wane ne wane a a mutane dai su gane bal bari dai wa inni zalamtu nafsa ni fa gaskiya na cuci kaina na zalunci kaina fi tsarabil amani a cikin neman yawan gurace guracen duniya gashi nan a qur'ani ko wa gharratkumul amani ko wa gharratkumul amani wa gharrakum billahi al-gharur amani gurace-guracen abin duniya wato na cuci kaina cikin neman abubuwan gurace-gurace na duniya shine amani jam'i ne na amniya mufradinsa kenan wa afnatul hayata wa lam asunha wa miltu ila mujama'atil qiyani wa afnaitul hayata na ƙare rayuwata na tozarta ta na tozarta rayuwata na ƙyare ta ta tafi a banza walam a sunha ban kiyaye ta ba daga sana ya sunu ne siyanatan siyana ba siyana na mota ba kar wani ya jina ce sana ya sunu siyanan siyanatan ne dauka to mota siyanan ma ce tana ta samu shiga a tasirifi to ba siyana na mota ba na kariya gashi nan a cikin diwanin maulana abu ishaq radiyallahu anhu arbahu yana cewa wa sana ilahi ko nafsiyar dahara la ura amilu ila ma laysa fi shar'i ja'iza wa sana ilahi Allah ya min katangan karfe nafsiya wato raina ga baki da yana Allah ya min katangan karfe ya kare ni walam asunha wato afnaitul hayata na kare rayuwa ta cikin tozarta ta walam asunha ban kare ta ba ma'ana ban kare ta ba daga zunubai da nake aikatawa wa miltu sai na karkata na karkata ila mujama'atil qiyani zuwa ga neman tarawa da wato ‘yan mata mawaka masu kyan fiska masu kyan fiska irin masu yan waƙe-waƙen nan ƙiyan ƙiyan shine yan mata masu daɗin murya in suna waƙa ɗin masu kyan fiska ne iya abin da kawai na karkata zuwa gare shi kenan neman saduwa da irin wa'annan yan matan masu daɗin murya muguniya kenan ko agniyat ko mugniyat masu daɗin murya masu kyan fiska to mujama'a daga daga tawawa ne jima'i an fiskanci bayani duk fa wannan kawai tawazu'i ne kaskan da kai ne kar ka ɗauki abun haka kamar yadda na gaya muku bayan Allah haka suke suna nuna su wani wani in ya lafta kansa wani aikin ma subhanallahi wani a fili ma zai fito ya nuna ma shi yana irin wannan abubuwan akwai abinda wani ma suke kira zina suratan amma wannan sai kai tafika tafi zaka zaka iso zaka gane wayan su waliyan bayan Allah wallahi sun koya in ka gansu ba abinda zai ka hana ka in ka wannan Allah ya tsinin ne shikenan faranci kuma zai ta samun taraki ka wannan akwai banza shikenan sai ta samun taraki wallahi wallahi akwai waliyin da aka riwaito shi a inda ya samu taraki ma zuwa yake bakin gari kawai yana daukan mata yana a caban su a caba goyon su ko an yi ruwa ne ko ya ne ne dai cabali yana hawar da su da haka ana ta zaka duba wannan mutum ya yi mutane kirki banzan tsoho to haka haka banza ana ta irin wannan tsinin ne dan iska dan kaza haka shi kuma sai Allah yana sa masa taraki kawai zagin sa da ake kai kaza ana zagin ka ayyo ka more ai in dai mutane za su su ta zagin ka to ka rika samun promotion kenan a halara ta ubangiji haka zauna kawai kowa ya taya bonka to ya cutar ka yake yana ta fata ma fuska ne kawai musamman ma in kana ji sai kai ta hawa kana rushewa a halara kuma ana tayaba ma kana hawa kana rushewa a halara amma masu zagin kan nan su suke daga ka shi yasa wasu a fili za su nuna kamar kamar yadda wannan ko shi umarul huti ne ko wanne ne cikin auliya ya kawo ta isa wani bawan Allah irin yadda ake zuwa ta a kewaye gaban mutane din nan wai an zo karatu an zo karatu ya ya yana so ya tafi wurin Allah mutane sun matsa masa wai karatu yace to bari zai magani su ranan kawai sai ya hada baki ya je ya samu wanda tafi kowa fi tsara a garin a karuwai yace ya roƙi ya roƙi nemi alkurma don Allah ya ba ta kuɗi yace don Allah ta zo ana tsakiyar karatu kawai ta zo ta ce ta manta zaninta a wurinsa ana tsakiyar karatu kawai sai ta faso ta zo a tsume a shi gari kawai ta zo gafa ta jiya da daren fa na manta na manta zani na mala ya haɗa fuska ya haɗa fuska ya mur da kai nake dai to na ji kawai sai tashi sai ya shiga dama kuma ya karɓa sai je ya ɗauko abin ya ce ga abin yanki sai ya jefa mata sai ta juya ta tafi shi kenan sai ce to bismillah bismillah sai wa ina muka tsaya ai aka daure kam wanda ba su karisa ba suka karisa karatu da aka tashi ai sai aka ce ashe mu kai iska ne kawai wurin dare wani ka ji kowa wurin ta haba mu zai raina wa yau ashe iskan ce ke dama da shi da iska shi kenan kawai sai aka watsa yake alhamdulillah shi kenan kawai sai ya rike gwashar biyu ta kawai abinsa to shi ake kira zina suratan a sura kam gashi ya suranta mu shi ma zinaci ne alhali yana so ya kore ku ne wa kuri su marabbika tabbatar ilaihi tafsila ta mace suna ubangiji ka kai ke zama ka koma gare shi ka tare ka koma gare shi kawai duk a watsi a barka shi kenan su ɗauka hakan ne aje kai ka samu ka koma wurin Allah to saboda haka dai akwai irin wannan da haka kawai mutum kai kokari ka gane aikinsa ba abin da ya faɗa ba in ya faɗi mai kyau a kansa to ba nan take ba sai an gano aikinsa haka yake in kuma mummuna ya yaba a kansa ya ce mu kan a duniya akwai lalatattu irin mu ne a'a kar kai gaggawa ka san tafiyar tamu daban ne da wasu tawazu'i wannan wani bai san bai san tawazu'i ba ai ya taba gaya muku wani ya zo yana ce min lalla kai maka bi da addu'a kaza ce to wai zai ba addu'a gaba daya ran zabo Allah ce ayya ayya to to ayya ko yana samu hukar ku billahi da zai yanka kawai guza gaba daya na zabo Allah ya wani addu'a gaba ce ayya ayya ayya kawai sai to ayya kawai billahi da sai kona kawai yayi haka yayi haka kawai ya bace yawa kaji na ke yaran ya mu a wani gari ne ba nan garin ba ne ya zo ya ga ana ta zuwa ana gaishe shi ma ya zo sai ya dan matsa ya raba ce da Allah akan Allah ko za a taimake ya ce mai waye zai ma don ya ce mai gaba ɗaya ya samu Allah ka ce ba don shi ayya ayya ba la wata da magana kawai sai ya sai ya haka kawai ya cika rigan sa ya gudu wallahi da ne mai cika da rasa ya gudu to kaga kowa da irin nashi basira din in kana so ka gudu da ita ka yi wa wani haka yanzu zai ka ku rabu wa bilku yace na karkata ila mujama'atul qiyani zuwa ga tarawa da kyawawan yan mata masu daɗin murya wurin waka ولم أرى ما صنعت لدن سبايا وزغت إلى البطالة والتواني ولم أرى ni dai ban ga ma sana'atu abin da nayi ba abin kirki da nayi ba ladun si baya tun yarinta ta har zuwa yau ban ga wani abin kirki da nayi ba na aikatawa rayuwa ta ba kai ma ka dauka haka Ali ibn al-Husaini ne ba Ali ibn al-Husaini dan jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kai kuma fa kace me da ai mu ayyukan da muka tara in Allah ya Allah kai mu lahira abubuwan da muka yi ayya to gashi kaji walam ara ma sanatu ladun baya ban ga wani abun da na aikata na kirki ba tun yarunta na har yau wa zuktu na ma karkata ne ni kaga zuktu ko falamma zahu azaga Allah qulubahum falamma zagu azaga zugutu daga wannan kalmar ne mala eh in ka san irin yadda duk yadda aka juya kalma to ko ina ka ganta za a gane ta wa zugutu sai na kar sai na karkace kawai ilal bitalati zuwa ga zaman zaman banza zaman banza mana irin zaman kashe wandon nan kun tuna hadisin can annabi yace suratul baqara la yastati wal batala ai na taba karanta muku hadisi masu zaman kashe wando yan zaman banza annabi yace ba sa iya haddace bakara suratul baqara indai kai dan zaman banza ne baraka ya haddace baqara bai jan in ji manzon Allah to daga nan ne baqala bitala zaman banza rashin aiki yi a ciki na na rayu na karkata zuwa ga kawai rashin aikin yi na kirki a zaman banza kenan zaman kirga motoci a bakin kwanta wanda ya wuce ah wannan a yau bamu da barawo a lokal kamar wannan ka gan shi su ne manyan ɓarai kaga wannan jau ai ana ma zargin su ne masu shan jini yau a gan shi na ma ka gan shi ka ɗauka kuɗin nasa na banza ne ai ba haka haba haba kai kuwa ko kuma a zaune a wannan ai yau one point kaza take ai wannan motar ba a two point ne ai wannan ai a yau ai a yanzu kam su ake yayi ai ka shi ke a zaune ai kawai magana ka ai wa zubtu ila al-bid'ah na karkata zuwa ga zaman banza zaman kashe wando wattawani da taiɗi wurin neman gafara shine tawani ɓata lokaci wurin neman gafara a yi ta saba Allah kuma ba a ba a yi istighfari wannan ni shine aiki na in ji shi to ga min to wani aiki jirgi yake kenan wannan tun da muka taso yau lalata kansa kawai yake tawadi shine jinkirin neman gafara to daga ƙarshe sai yace ilaihi atubu atubu min zambi wa jahli wa amdi thumma qat'i fil ma'ani ilaihi atubu to zuwa gare shi shi Allah atubu nake neman da wato tuba nake tuba zuwa gare shi nake tuba min zabbi daga zunubaina wa jahali da kuma wautata da nayi jahilci na kenan shine wauta wa amdi da gangancin da na rika yi ina neman tuba a wurin Allah Allah ka tuba na kuma khata'i da kuma kurakuran da nayi fil ma'ani a cikin wannan mazauni namu na duniya ma'ani a cikin wannan zama na duniya kura wato zunubai da wauta da ganganci da kuskure da nai a cikin wannan mazauni namu na duniya shine fil ma'ani sai bacin ƙarshe ba wa taqsiri wa talbisi wa safhi wa israfi wa khal'i lil inani to kaga wancan sai ka dawo baya wa jahali din nan sai ka dauke shi na jahilci ne an gani don jahalu yana zuwa da jahilci yana zuwa da me da wauta to anan a siyaki in ka ga a gaba an kawo wani wautan to sai ka sai ka fahimci wancan jahilci ne tsuran jahilci kawai rashin karatu amma jahal jahala yana daukan wauta a wani lokacin to amma ya sake kawo wautan anan to kaga shikenan ya nuna ma wancan ainihin tsuran rashin karatu ne kawai jahilci na rashin karatu wata kafiri har yanzu waw din nan wawul asafi ne har yanzu ina neman Allah ya karɓi tubana a bisa mai ta kafiri takaitawa na wurin aikata ayyukan alkhairi wa talbisi ina kuma neman Allah ya karɓi tubana bisa cuɗanya miyagun ayyuka da kyawawa da nake yi kwaba kwaci ba ni a gudan da kyawawa da nake wurin ba na kyakkyawa kawai kullum kawai cuɗanya su ake kwaba su ake da kyawawa da miya wasafi da kuma wauta na kaga shi kenan ma wa israfi da barna da nake barna barna wallahu la yuhibbul musrifina musrifina musrifun musrif wato mai barna shine muslim israfi wato barna da nake wa kal'ilil inani da kuma tubewa da nake yi daga ainihin sishari na ayyukan alkhairi gaba daya khal'u ba ana khal'ul na alaini ba kobe takalmi ko in ka kobe takalmi sai khala'ana alaihi fakhla'ana alaika gashi abu rahima ya mutu fakhla'ana alaika daga khal'u ne wa khali'i da kwabewa da nake yi lil inani tubewa da nake yi daga wato ainihin sitiyari na aikin ayyukan alkhairi ban kama sitiyarin ba ma ballahi in tafi inda za a yi in karkata zuwa ga inda za a yi shi in karkata shine inani na aini shine wato ainihin kamar sitiyari power steering ko kuma a ce jack da za a yaka a daga ko a sauke in ana so tafiya ba za a sauke jack ba in an daga shi in ana so a tsaya kuma sai a daga shi ko kaga ai control din yana hannunka to ainihin su tari na ayyukan alkhairi na na tubu daga neman sa ba na yi ce to duk ina neman Allah ya ya karbi tuba na a bisa wa'annan abubuwa da na jero mu dawo baya karatun gudu-gudu ne da yake mun buga mummunan lati yau shine muka yi shi gudu gudu ba wani sharhi mai tsawo shikenan kawai sai ya zama kuma mun tashi a daidai qalilul istiqamati yace ni mai mai karantan daidaituwa ne ma'ana mi kotai edo lawo bongon mai karancin bin miƙaƙƙiyar hanya ne ni ni din gaba ɗaya ba ina da karancin miƙewa kan hanya bal bari ma dai ka ji wa inni zalamtun nafsa ni zalamtun zalamtun nafsa na zalunci kaina fi talabil amani a cikin neman gurace gurace gurace guracen duniya amniya kamar yadda na zamu ko يعلم أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل الغيث ن- كمثل غيث نعجب الكفار نباته ثم يهيج فتريه مصفرا ثم يهي- ويه- ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور هم ne sabiqu ila maghfirati min rabbikum jannati arduha kanat as-samai wal ard an kanan dai akwai wa idan allazina amanu billahi wa rasulihi zalika fadlullahi fi man yasha kai ba nan bane ina ji a can baya abin nan eh, um munafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu dununa naqata lil ladina ila jiu menene farkon shafin yake cewa ha eh magana munafukai din nan ayan munafukai hmm wal munafiqa menene يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقص جسر نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه, فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونه ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني أن يسوكم وغرتكم الأماني وغركم بالله الغرور هذا أماني wagarratkumul amani to abin da ya ruda ku ya rude ku a duniya shine yawan son tara burace buracen duniya abubuwan kayan alatu na da ake buri sai nayi gida na yankan shakku sai nayi bota ta kecere ni sai nayi abun wane ne wane ne sai na yi mata wanke hannu ka taba ko ga dai iya burin ba gida na yankan shakku wanda duk ya ga gidan kai wane mahiba ne kai ma da ba mahadi eh mota ta kecere ne in kauce da sai an sake kallo mata ba wanke hannu ka taba wanda ake fita da su a gefen zaman banza na nunawa a gari ko to ka gama ai burin duniya kenan magana ta tsaya to san irin wa'innan haka za su faɗa muna kai a lahira shi ya rudar da mu wa garrakum wa garrakum lamani wa garrakum billahi algahu shaytan bai ru'i shi ya rudar da mu to shine amani anan wa wa afnatul hayata na ƙare rayuwata na tozarta ta gaba ɗaya walam asunha ban kare ta ban ban tsare ta ba daga aikata zunubai wa miltu sai na karkata miltu na karkata wala tamilu kullal maili ko wala tamilu kullal maili wa tazaruha kal mu'allaqa kar ku karkata dukkan karkata masu mata ji da ku ake kar ku karkata dukkan karkata zuwa ga mace daya dayan kuma wa tazaruha ku barta kal mu'allaqa kamar gafaka wanda aka rataya ita ba ta samu miji ba ita ba a sake ta ba ko me za a yi ba da ita ba ita dai ga tanan dai ga tanan to Allah ya hana wannan shine wala tamilu wa miltu na karkata ila mujama'atil iyan zuwa ga tarawa da waɗanda wato mata waɗanda suke masu masu kyau masu daɗin murya wurin waka kiyan kiyan jam'i ne ba me plural ɗinsa plural mufradinsa mene ne kwaya ɗaya nan iyan ɗin mace ɗaya ce ai mata da yawa ne ku yangi masu kyan fiska masu daɗin murya wurin waka to me wa ɗayanta kuma fa ya za ta zama na na to kainatu kainatu kana iya sa hashiya saboda kar ka manta wata rana ka nemi ka tuna kainatu kainatu qafun yayun nunun tamar buda ta sake ni kenan ko eh kainatu shine kinan jam'i ne mufradin kina kinan shine kainatu mace ku yanga wacce take mai kyan fiska mai daɗin kallon fiska sannan kuma mai daɗin murya walam ara ma sana'atu ban ga wani abin da na aikata ba ladun baya tan yarun tana أبرق بدا نحو المرابع يلمأ فحبل امرأ إذ يدمأ الب- إذ يلمأ البرق يدمأ هذا منين تذكر أيام تذكر أيام تذكر أيام السبا وهي قد مضت سبا كذا سبايا كذا يا رنتا أيام السبا سبايا to iri irin sa ne ladun sibaya tun yarunta na wa zuhutu na karkata zagaya zu zagaya zu yazihu kai zaga yazihu wa zugutu na karkata ilal ilal bitalati zuwa ga zaman banza rashin aikin kirki zaman kashe wando babbal mai yin wannan shine babbal babbal dan shaddan dadi babbal dan zaman banza ni haka ya zama sunanka halki wattawani da kuma na karkata zuwa ga jinkirin yin tuba jinkirin yin tuba ilaihi atubu min dambi wa jahli wa amdi thumma khata'i fil ma'ani ilaihi zuwa gare shi ne shi wa Allah atubu nake tuba min zambi daga zunubi na wa jahli da jahilci da nake da ciki wa amdi da gangancin da nake ciki thumma khata'i da ma kuskure da nake ciki fil ma'ani a halin wannan mazauni shine duniya da muke ciki ma'ani wani fanni ne ko a ilimin balaga albadiya wal ma'ani wal bayan fannoni uku ko to ma'ani anan yana nufin gidan duniya wa taqsiri wa talbisi wa safhi wa israfi wa khal'i lil inani wa taqsiri haka nan ina neman tuba wawu din na adaf ne kan wancan baiti na abubuwan da ya roka an gane kwanjan shi ne wata kafiri ina neman tuba ina tuba wa Allah bisa taƙaitawa da nake yi gum aikata ayyukan kirki wa talbizi da cuɗanya miyagu da kyawawa da nake yi ba na iya kyawawa zalla kullum kwaba su nake haɗawa nake da mugaye mugayen ayyuka wa tasbi da wauta da nake yi ciki duk ina neman ina tuba ga Allah wa israfi da barna da nake yi musrik shine mabarnacin mutum musrifiyin in ka ji musrifiyin a cikin qur'ani dai to ana nufin mabarnata wa khala'ilil inani da kuma tubewa da nai ina neman Allah ya karbi tubana daga tubuwa da nai daga wato tubuwa da nai daga kama sitari na aikin alhairi aikin bin Allah gaba ɗaya ainihin zimam na aikin alkhairin gaba ɗaya ban riko ma hanyar ba ban kamo ma hanyar aikata aikin alkhairi ba ina neman Allah ya karbi tubana bisa wannan ta wannan shine karatunmu na yau kuma lallai to sai ku rika tuna mini ce ne gobe kaza za a yi gaskiya rika tuna in ba haka ba kaga tun da aka kira ni bayan mun tafi din nan mun rabu aka ce min yarinyar nan ta rasu to daga lokacin ban sake tuna ma wani abu ma da za mu yi gobe ba har sai da daddare na kira wannan na tambaye shi na ce masa kawo min zudu kamar daga daga nan kace min fa ba zudu za mu yi gobe ba shi kenan hankali kwance sai ce to dauko min menene talim ko kike ba dauko min talim sai ka dauko sai dan bude bude wanda nayi na shikenan na duba haka ajiyar nan na bi daya na bi biyu shikenan nayi ba shi sai na je muka ci gaba da hira muka kawai a bai kenan yau yanzu ta zo na kinkimo zudu na zo kawai sai na ga koferi da ta ba wanda na lura shi ba to gobe sai mu yi shi sai mu yi shi shi din maimakon gobe da da na hau da na ka'ida kan ko
حمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا ثناء ولا لا غيرك نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين